آمين الحمد لله مغيث المستغيثين ومجيب دعوة المضطرين وكاشف الكرب عن المكروبين أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو منها أرجو بها النجاة يوم الوعيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل وخلاصة العبيد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في هديهم الرشيد وسلم تسليما كثيرا أما بعد واتقوا الله عباد الله وتمسكوا بالعروة الوثقى واقتدوا بالحبيب المصطفى في كل شيء وفي دعواته الرشيدة وتعوذاته السديدة إذ كان بالله أعرف وبخيراته أعلم وبعقوباته أخوف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إخوة الإيمان فمن أعظم الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه ولأصحابه وعلمها أمته رحمة بهم وشفقة عليهم إذ هو بالمؤمنين رؤوف رحيم ما رواه الإمام الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا إخوة الإيمان فهذه دعوة عظيمة يحسن بالعبد أن يتعلمها ومعانيها ويعمل بمقاصدها ويكثر منها خاصة في المجالس فقد جمعت من مقاصد ومقالب جليلة إذ لم تترك من خيري الدنيا والآخرة أمرا إلا تضمن أكمل وأحسن ما فيه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد أيها مسلمين ما سؤال بركة من أقار جدد قوديا الله سبحانه وتعالى a wannan yini namu mai albarka yini na juma'a wanda yake shine 27 ga watan jumadal ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1446 a kidan miladiya yau 29 ga watan 11 shekara ta 2024 wannan khutba za ta mana fassara da sharhin wata addu'a mai matuƙar mahimmanci wacce ta fito daga tsarkakakken baki bakin annabinmu bi abi ho ummi salawatullahi wasalamu alaihi wannan addu'a ta tattaru akan alkhairai masu yawa ta tattaru akan neman tsari daga sharrora masu yawa har malamai suna cewa wannan addu'a ta tattara alkhairan duniya da na lahira ta kuma nemi tsari daga sharoran duniya da na lahira wanda ya kamata a ce kowane bawa musulmi ya karanci wannan addu'a ya fahimce ta da kyau ya haddace ta ya rika yawaita karanta ta domin harshen annabi sallallahu alaihi wasallama a jike yake danye sharaf da wannan addu'a domin sayyidina abdullahi dan umar kamar yadda al-imamu tirmidhi rawaito wannan hadisi yace kaɗan ne ƙwarai ake samun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zauna a wani majalisi wani wurin zama annabi ya tashi a wurin nan bai karanta wannan addu'a ba to kaɗan ne ake samun haka kuma karatun da yake yi har ya ce li ashabihi wato kamar dai ka ce manzan Allah yakan karanta su habbai suna cewa amin kenan wannan addu'a ce wacce take in aka zauna a majalisi to kyan wannan majalisi kafin a tashi majalisin karatu ne majalisi na sulhu ne majalisin kulle wata yarjejeniya ne duk wani dai majalisi mai kima mai daraja to kyan shi kafin a tashi a wurin nan a samu wani jagora ya karanta wannan addu'a musulmi suna amsawa domin haka nan sayyidina abdullahi dan umar ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallama yake yi domin manzan Allah ya fi kowa sanin Allah manzan Allah sallallama ya fi kowa gane alkhairan Allah ya fi kuma kowa tsoron azaba da uquba ta Allah subhanahu wa ta'ala ga addu'ar kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya karantar da mu ita yana mai nuna tausayi da ƙauna a gare mu kamar yadda yake dama can sifansa kenan wadda Allah subhanahu wataala ya sifanta shi da ita a cikin alqur'ani mai girma laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum lil mu'minina ra'ufur rahim duk waɗannan sifofi ne na daraja irin yadda manzon Allah ke kaunan al'ummarsa yake musu nufin alkhairi yake musu fatan dukkan cin nasara yake musu tsoron dukkan wata ukuba da wahala da kakanika na duniya ko na lahira addu'ar tana da gaɓaɓɓa da yawa amma ga abin da take cewa a farkon addu'ar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce Allahumma ƙasim lana min khashiyatika ma ta bihi bainana wa baina ma'asik ya Allah iqsim lana ka ba mu rabo wato idan ka tashi za ka yi rabo to ka raba ka sa muna da rabo mai yawa ka sa muna da wani nasibi mai gwaɗi cikin wato tsoronka wanda idan tsoronkan nan ya shiga cikin zukatanmu zai sha makantar da mu daga saɓon Allah subhanahu wa ta'ala wato bawa yana roƙon Allah ya ba shi rabo na tsoron Allah wanda wannan tsoron Allah shi ne zai shiga tsakankanin shi da saɓon Allah da wannan malamai suke cewa ashe babu wani sinadari babu wata garkuwa wanda mutum zai lulluɓa da ita ko ya fake a bayanta wacce za ta haɗa shi kangare ma Allah da zunubi da sawaɓo face tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a wata hutubacin a baya mun yi magana akan alkhashiya wani irin saloli na tsoron Allah wacce take cike da girmama Allah da jin kwarjinin Allah a cikin zuciya shi ya sanya malamai suka tafi akan cewa inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama kamar yadda alqur'ani mai girma ya zo da shi cewa babu wanda ya isa ya ce yana tsoron Allah sai wanda ya san Allah duk wanda zuciyar shi bata cika da sanin Allah ba bai san Allah haƙiƙanin sani ba bai san sunayen Allah da sifofinsa da aikace aikacensa da haƙoƙan Allah subhanahu wata'ala ba koye maka tutiyan wai yana tsoron Allah ƙarya ne sai dai wani abu ne zai hana shi ɓanna ƙila bai samu dama ba ne ƙila don ba a yi da shi ba ne ƙila don ba a jawo shi a jike ba ne amma babban kariyan da zai ba bawa tsoron Allah ya ƙiyin zunubi ya kuma dage ya ta ɗa'a ga Allah to wannan babban kariya ita ce tsoron Allah da ke cikin zuciya wanda shine kuma ya kamata kowane musulmi ya tafafutuka a kanta. ya za a yi ya shiga cikin masu tsoron Allah to masu tsoron Allah innama yakhsha Allah min ibadihi ulama babu yadda za ka tsoraci Allah baka da ilimi babu wannan hanyar jama'a musulmi kamar yadda nake faɗi kila ka rika ganin kaman kana tsoron Allah to shedan ya san yadda ya maka dako ya maka tako kuma yana nan sai ya zurma mutum matukar dai zai ce wai zai ji tsoron Allah ba tare da ilimi ba shi yasa ilimi shine babban rukuni babban sharaɗi na shiga aljanna shi yasa al'ilmu shine mabuɗi na farko daga cikin mabuɗan la ilaha illallah duk wanda ya furta la ilaha illallah ba shi da ilimi a kanta wannan la ilaha illallah shi shiriri ta ne ba za ta amfani shi ba a gaban Allah wala yanfa'u alladhina yad'una min duni shafa'ati illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun babu wanda la ilaha illallah za ta amfani shi a gaban Allah face sai wanda ya furta ta wahum ya'lamun yana sane da abin da take dauke da shi na ma'anoni da hukunce hukunce da dokoki Allah ka sanya mu cikin malamai masu ilimi shi gaba da addu'an sai manzon Allah ce wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ya Allah ka raba ka ba mu rabo mai gwadi ka ba mu rabo mai tsoka na da'a gare ka wanda zai zama sababin shigan mu aljanna kenan ashe aljanna ba a shiganta sai da wani sababi sababin nan shine aiki kyawawan aiki ayyuka na nagarta da da'a ga Allah su ne sababban shiga aljanna duk da kasancewan kuma asalin matsalan ita ce rahamar Allah ne subhanahu wataala idan ta lullube ka to sai a gwama ta da sababi shine aiki to sai Allah subhanahu wataala sai shigar da kai aljanna kenan ba a shiga aljanna ba tare da aiki ba shi yasa ko a cikin sautin hali da Allah yake batun yan aljanna su shiga aljanna sai yace bima kuntum ta'maluna ta sababiyan ayyukan alkhairi da kuka sance kuna yi da haka wanda yake shantakakke rago wanda baya aikin alkhairi bai tsara farillai ba ballantana na filfili bai tsara karatun alqur'ani ba bai tsara salati ga annabi ba bai tsara sadakoki da zumunci da aikace-aikace wanda ke yadda da Allah ba, to wannan idan ma wai yana riya cewa yana kwaɗayin aljanna, to shi kun irin yadda shaidan ya hudo masa kenan, don ba a samun aljannan Allah subhanahu wata'ala sai da aiki. Shi ne wannan hadisi ya tabbatar wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka. Ya Allah ka ba mu rabo mai yawa wurin yin maka da'a wanda zai shigar da mu cikin aljannanka. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wa min al-yaqin ma tuhawwinu bi alaina musibatid dunya ya Allah ka ba mu rabo mai gwabi cikin al'amarin yaqini sanin Allah kenan da babu shakka a ciki ilimi mai yawa mai amfani da babu shakka babu kokonto babu tababa a ciki duk abin da ya zo a cikin wannan ilimi na gaskiya mutum ya yi amanna da shi ya yarda da shi duk alƙawuran da Allah ko manzon Allah ya yi a kan ɗaiɗaiku ko a kan al'umma baki ɗaya bawa ya yarda da shi ya natsa da shi duk abin da manzon Allah ya faɗi zai faru a rayuwa bawa ya yarda ya natsu ya karɓa ɗari bisa ɗari to idan bawa ya samu yaƙini to shi ne manzon Allah ke roƙon Allah ka ba mu yaƙinin da ma tuhawwini bi alaina musibatud duniya in mun samu wannan yaƙinin zai sauƙaƙa mana zai sauƙaƙa mana azabobi da wahalhalu da musibu na rayuwar duniya malamai suka ce abin da ya sa mutum ya sami yaƙini fitintunu da azabobi da wahalhalun duniya za su yi masa sauƙi na ɗaya dai bawa ya san cewa duk abin da ke faruwa a duniyan ƙarƙashin ƙaddaran Allah ne da hukuncinsa babu wani abin da zai faru koma bayan ƙaddaran Allah yayin da ka natsu ka gamsu cewa da talaucin matalauci da arzikin mai arziki da mulkin mai mulki da rashin mulkin wanda bai da mulki da kyan kyakkyawa da munin mummuna da dariya mai dariya da kukan mai kuka duk yana tafiya ne ƙarƙashin gurgurdun abin da Allah ya tsara ba wanda ya isa kuma ya kauce ma abin da Allah ya kaddara masa babu wannan mutumin ko a sama ko a ƙasa kai ba ma dai wata halitta ko aljanna ko wuta ta tashi daga kaddaran Allah ba ta isa ba ko mala'ika ko sama ko ƙasa ko ruwa ko iska ba wanda ya isa fita daga cikin kaddaran Allah subhanahu wataala to yayin da bawa ya gamsu cewa kowace irin musiba ta faru a duniya kaddaran Allah ne to wannan ai zai bashi nau'in nutsuwa a cikin zuciyarsa saboda me ya san cewa komai ke faruwa a ƙarƙashin ilimin Allah ne da kuma zartarwansa da hukuncinsa haka nan cikin abin da zai taimaka ma bawa ya samu natsuwa musibin duniya shi masa sauki idan ya tuna cewa fa duk musiban da ta faɗa mun akwai lada a kanta idan na yi haƙuri in na mai da al'amari ga Allah in ban faɗi abin da zai fusata Allah ba in ban kangare ma Allah na yi shirka na yi bid'a na yi zunubi saboda in kwaci kaina daga wata musiba ba in na yadda da al'amarin Allah to akwai lada a ciki ga cututtuka wani na tsaye yanzu tsayon ya gagara wani na ci yanzu cin ya gagara wani na gani da idansa yanzu ganin ya gagara wani yana magana yanzu maganan ta gagara cututtuka daban-daban a rayuwar duniya ga talauci ga abubuwa mabambanta to yayin da bawa ya tuna cewa duk abin da ya same ni na jarabawa in na mai da al'amari na ga Allah Allah zai rubuta min lada Allah zai girmama ni Allah zai ɗaukaka ni to sai ka ga musiba ta zama ma bawa wani abin da yake har ma yana ɗeba kewa da ita wani lokaci zai sauƙaƙa mishi musibu na rayuwar duniya to idan hakan ya faru to shine sai kaga bawa ya iya haƙuri dama kuma haƙuri shine rabin addini sauran rabin shine godiya kamar yadda yazo daga sahabbai da yawa addinin musulunci in ka kasa shi kawai gida biyu ne ko dai haƙuri ko godiya duk wata da'a da aka yi ma Allah tana ƙarƙashin waɗannan ne ko dai ababin haƙuri ne ko ababin godiya ba wata da'a da Allah da za ta fita daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu da haka addinin musulunci imani kawai kofa biyu ne ko dai kofan haƙuri ko kuma kofan godiya to idan bawa ya yarda da waɗancan abubuwan sai ya samu ƙarfin hali da juriya sai kuma ya koma yana neman lada a wurin Allah cikin dukan abin da ya same shi to sai kaga fitintunun duniya da musibin duniya sun masa sauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da addu'a cewa wa matti'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana ya Allah ka jiyar da mu daɗi ka jiyar da mu daɗi ka amfanar da mu da jinmu da ganinmu da ƙarfin da ka bamu Allah ka jiyar da mu daɗi ina ma'anin wannan shine suka ce kana addu'a ne Allah subhanahu wata'ala ya sanya waɗannan abubuwa da ya baka su zama masu amfani gare ka a duniya domin su amfane ka gobe kiyama Allah ka sanya jinmu ya zama ba ma ji sai abin da kake so ka yarda da shi ganinmu sai abin da muke kake so ka yarda da shi ƙarfinmu mu salwantar da shi cikin abin da kake so ka yarda da shi duk waɗannan abubuwan Allah ka sanya su zama cikin ɗa'a ne gare ka akwai wani mutum ƙaƙƙarfa amma ƙarfin shi wurin zalunci ne da fashi da ƙwace akwai wani mutum yana gani amma yana ganin al'auran mutane ne yana zuwa yana fallasa su yana tozarta su yana aibanta su akwai wani yana ji amma miyagun kalmomi yake ji da batsa da rashin kunya da rashin mutunci da surroran mutane ire-iren abin da yake ji kenan to kai kana roƙon Allah ne ya sanya da jinka da ganinka da ƙarfinka duka ya Allah ya wanzar maka da su a cikin da'a ga Allah subhanahu wataala domin su amfane ka a duniya su kuma amfane ka ranar tashin alƙiyama me ya sanya aka yi amfani da ji da gani da ƙarfi malamai suka ce waɗannan abubuwan musamman ji da gani su ne sinadaran karɓar shirya ga baki ɗaya saboda duk wani wanda zai shirya to ƙila an karanta mishi ayoyi ne na alƙur'ani ko hadisai ko an mishi wa'azi da kunna ake ji in aka karanta maka waɗannan abubuwan aka yi maka wa'azi aka yi maka nasiha ai kunni zai ji idan kuma an nuna maka waɗansu darussa ne a rayuwa dubi ginin sama dubi shimfiɗan ƙasa dubi yadda iska take kaɗawa dubi yadda itatuwa suke kaza su kuma fa da ida ake ganin su shi yasa wanda aka haramta masa amfana da waɗannan abubuwa guda biyu to an haramta mishi dukkan alkhairi shi yasa Allah ya gaya mana sifofin munafiqai a cikin alqur'ani khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa da jinsu da ganin su Allah ya riga ya dusoyin din shi shi yasa ba za su amfana da komai ba to kai bawa sai kana roƙon Allah ya sanya ka amfana da waɗannan abubuwa sai ka ƙara da cewa wala ta waj'alhu alwarisa minna Allah ka sanya da jinmu da ganinmu da ƙarfin da ka bamu Allah ka sa ya wanzu gare mu har ya zuwa mutuwa wato kana roƙon Allah Allah ya tsare maka idan nan naka kar ka makance kana roƙon Allah Allah ya tsare maka kunnin nan naka jin nan naka kar ka kurmanci kana roƙon Allah ya bar maka ƙarfinka kar ka yi raunin da yake kana kashi inda kake zaune kana fitsari inda kake zaune shine ma'anan waj'alhu alwarisa minna Allah ka sanya waɗannan ni'imomin su zama za su gaje mu wato bi ma'ana suna dawwame akan mu duk wanda aka ce ya gaje ka ai ya zauna kenan har bayan ka kenan ni'imomin da ji da gani da ƙarfi su wanzu har bayan bayan ka kai ka tafi ka bar su ba a ce idan ka ya tafi ya baka a raye ko ƙarfin ka ya tafi ya baka a raye ba a wata fassarar suka ce Allah ka sanya waɗannan ni'imomin mi aikin alkhairi da su wanda yake ta sanadiyan su za a yi ta tuna mu ana kyakkyawan ambato akan mu a baya irin addu'an annabi Ibrahim wa ja'al li sadiqin fil akhirin Allah ka sanya ina da kyakkyawan ambato a harasan da za su zo a baya to shi ne kake roƙon Allah ya sanya da jinka da ganinka da ƙarfinka ya zama ikabar ma duniya wani abin alkhairi ko na addini ko na rayuwa wanda za a ci gaba da kyakkyawan ambatanka da shi bayan baka sai bawa ya ci gaba da cewa shi ne ko waje alhuruwar saminna wala sai menene waje alhuruwar saminna waje alfa'arana ala man zalamana ya Allah ka sanya mu ɗauki fansa Allah ka ba mu ikon ɗaukan fansa akan wanda suka zalunce mu a kar ka je za ka yi ramuwa ka zalunci wanda bai zalunce ka ba kai ma a lokacin ka zama azzalimi kenan amma wanda ya zalunce ka shine in ka tashi ɗaukan fansa za ka yi ramuwa a kansa to amma in ka ƙetare ka je kai ma wanda bai maka ba fa kai ma a lokacin nan ka zama me ka zama azzalimi to kana roƙon Allah ya Allah duk wanda ya zalunce mu in mun tashi ɗaukan fansa Allah ka sanya akan shi kaɗai za mu ɗauki fansa shi karan kansa ɗin Allah ka sa kar mu ƙetar haddi ya zalunce mu kashi goma mu sai mu zalunce shi kashi talatin kai ma ka zama azzalimi a wannan lokacin sai kana roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta ka da adalci wurin ɗaukan fansa idan ma za ka ɗauki fansa shine ma'anan waje alsarana ala man zalamana akwai wanda zai zalunce ka a addini ya hana ka sakat a addini ya hana ka motsi a addini babu zaluncin da ya wuce wannan akwai wanda zai zalunce ka a rayuwa ya tauye maka haƙoƙa ya hana ka motsi shi ma wannan zalunci ne to ya Allah Allah ka kwato mana haƙƙin mu a gurin sa kada Allah ka ban mu mi tafan gamfangan ya Allah ka yi amfani da ƙarfin ka ka kwato mana wannan haƙoƙan to kuma ya Allah ka taimake mu in mun tashi kwato haƙƙin nan mu tsaya iya daidai gwargwadon yadda aka yi mana kar kuma mu ƙetare mu je mu zalunci wanda bai mana ba sai bawa ya ci gaba da cewa ya ci gaba da cewa wansurna ala man adana ya Allah ka taimake mu akan ƴan adawun mu idan aka tambayi musulmi su waye ƴan adawansa ai na farko ba yahudi Allah ya tsine mu yahudi ga sunan suna ta zubar da jinin mu a Falastin suna ta zubar da jinin mu ba ka kautawa kuma duniya ta samu sa ido to ya Allah wansurna ala man adana ya Allah ka taimake mu akan waɗannan maƙiyan sannan ga kiristoci maƙiya ne akan mu dubi yadda suka rika zubar da jinin mu tun shekaru aru aru a Najeriya nan a jihar Kaduna 1991 ne ko 1992 dubi yadda su zamani lakwat suka zubar da jinin al'umman mu suka zubar da jinin al'umma a 2000 da 2001 dubi yadda arna kiristocin jihar kaduna suka fito suka zubar da jinin al'ummanmu to wai amma yanzu ma abin ban takaici wai yanzu ga shi zamani lakot ya yi yana da wani matsayi a jihar kaduna yana da matsayi har yanzu ga nan sun yi wa'insu rubuce-rubuce wai laifuffukan da suka yi da zunubin da suka yi da dubun dubatan rayukan da suka zubar a zamanin baban gida aka kafa kotu kotun nan kirista ke jagorantar kotun aka yi musu shari'a aka tabbatar da 'yan ta'adda ne sun zubar da jinin al'umma kirista kuma yi wannan baban gida a matsayin shi na musulmi ya ce ya musu afuwa ba za a kashe su ba to wai yanzu rashin kashe shi da aka yi gaya nan suna ta rubuce-rubuce su yanzu an ma zalunce su ne a baya kuma abin ban takaicin akan ce wargi ma guri yake samu wallahi jama'a wannan na daga cikin abin da ya samu ke yaba mu malam Nasiru ɗan Rafa'i na sha faɗin wannan anan ba magana ce ta siyasa ba wanda ya kwato mu musulmi izza ya danna ƙarya ya danna maƙaryata wannan na daga cikin abin da ya sa muke jinjina masa to amma yanzu ga sun samu sun miƙe ƙafa yanzu suna ma da matsayi a jihar Kaduna sun miƙe ƙafa suna abin da suka ga dama har gashi sun ɗauki mataki wai shari'an da aka yi 1992 wai an zalunce su yanzu gobe ma kana iya jin cewa za su je kotu kotu ta tsarkake su a ce ba su da zunubi to maƙiyan mai maƙiyan mu ne waɗannan sannan ga munafiƙai a cikinmu waɗanda suke haɗuwa su kullum kawai sun su faranta ma arnarai musulmi fa ko oho in ma musulmi ya farin ciki su suna jin zafi amma su babban burin su ne su faranta ma arnarai su jawo su a jiki su ba su makamai su ba su dukiya su ba su matsayi su ba su su kolashe su ba su matsayi iri daban-daban munafiƙai kenan maƙiyanmu ne waɗannan alƙur'ani mai girma ya tabbatar da cewa maƙiyanmu ne alƙur'ani ya tabbatar man da cewa maƙiyanmu ne ga sauran mushrikai wanda kullun su suna fatan su ga bayanmu ne to sannan ga babban maƙiyinmu shaidan wanda kullun a'udhu billahi minash shaitanir rajim muke cewa akan sa babban burinmu shine inna ma da'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shi na neman ina abokan shiga wuta ya yi shela waye zai zo ya taimake shi su shiga wuta tare amma kuma abin ban al'ajabi akwai wanda suka daga hannu suka ce su ne kuma suna nan akwai masu bautan shedan akwai masu biyayya ga shedan Allah ka tsare mu kai makiya dai duk wani wanda ya kyamace ka ya ki ka a tafarkin Allah makiyin ka ne bai san ka ne kawai saboda mene saboda kai musulmi ne bai san ka ne saboda akwai alaman addini a tare da kai bai san ka ne saboda ka ce a zo a yi shari'a wannan maƙiyi ne Allah ka ɗora mu a kan shi haka nan da sauran ‘yan hassada wanda baka ci mishi ba baka zubar mishi ba baka ɓata mishi ba baka ma san yana yi ba amma yana nan shi yana mummunan fata a kanka yaga ka tozarta ka walaƙanta ka ɗaiɗaita asirinka ya tonu to ‘yan hassada kenan wa min shari hasirin idan hassada duk maƙiya ne Allah ka ɗora mu a kansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da addu'a wala taj'al musibatana fi dinina ya Allah kada ka sanya musibar mu a cikin addinin mu ina ma'anan wannan shine ya Allah duk abin da zai tauye mana addini kuma da sunan addinin to ya Allah kada ka jarace mu da shi sai kaga da sunan addini sai wani ya fito cewa shi dan shi'a ne yana zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wala taj'al musibatana fi dinina mummunan aƙida miyagun aƙidu wani ya dube ka ce maka kowa ma Allah ne wani ya dube ka ya ce wai Allah ma ya shiga jikinka wani ya dube ka ya ce da mata da maza in mata a fito a yi rawa a yi kiɗa a kira barhama a ƙala Allah wa duk wannan shi ma addinin musulunci ne wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al musibatana fi dinina wani ya ce maka zai zubar da jinin mutane zai samu wani malami ya yanka malami na la ilaha illallah yana yanka shi yana kabbara wai shi sunan shi boko haram ko sunan shi khawarij wai shi ma nan addini yake yi wala taj'al musibatana fi dinina ya Allah kada ka sanya musibar mu a cikin addinin mu ka gani haka nan kuma ya Allah kada ka jarabce mu da zunubai da za su tauye mu su tauye mana matsayi da daraja a wurinka ka ba wanda zai so yana da matsayi a wurin wani babban mutum sai wani abu ya je ya bata shi to taya kana da matsayi a wurin Allah wala karkar ramna bani adama sai ka bata kanka kaje kai ta zunubai zunubai sa bata maka suna a wurin Allah to kana roƙon Allah wala taj'al musibata na fi dinina ya Allah kada ka zarabce mu da cin haram domin cin haram zai hana addu'anka ta karbu zai hana ibadunka su karbu wala taj'al musibata na fi dinina shi kuma wani yana ne shi ta haram kawai ya tasa a gaba ba a inda ya dame shi zai ci haram ko me zai faru ya faru zai ci zai ci dukiyar marayu zai ci dukiyar ma'aikata shi kaɗai zai tara haƙoƙan ma'aikata mutum dubu mutum dubu biyu mutum dubu goma kuma wala ya kafa uku baha baya tsoron abin da zai biyo baya to wannan sai ta hana ibadunka sai ta hana ka farin jini a wurin Allah wala taj'al musibatana fi dinina sannan Allah subhanahu ta'ala kada ka jarabce mu mu rika yankan ƙarya mu ce Allah ya ce alhalin Allah bai ce ba wala taj'al musibatana fi dinina akwai wanda zai ce maka ya Allah ya ce kaza ai Allah ya ce kaza ƙarya ne in Allah bai ce ba ko kuma waɗanda za su rika faɗin abu da jahilci su ce shari'an Allah kenan duk yana daga cikin wala taj'al musibatana fi dinina ko kuma jayayya a cikin addini wannan ya kawo aya kaza ya hada ta da wancan wannan ya ruguza wancan wannan ya kawo kaza wala taj'al musibatana fi dinina ko kuma yawan rabuwan kai rabuwan kan al'umma musulmi kawai wani ya raba kan al'umma wala taj'al musibatana fi dinina ballantana yaƙe yaƙe da zubar da jinin musulmi duk wannan yana daga cikin ma'anan wala taj'al musibatana fi dinina to gaba ta kusa ta ƙarshe da ta ƙarshen wacce ta ƙarshen ita ce babban ma makasudi na na yin hutuba to kuma gashi lokacin yayi liya qadi Allahu amran kana mafula abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah abin da ya dame mu a wannan ƙasa ya Allah ka ɗaukake mana innin musibi Allah ka ɗaukake mana innin fitintunu ya Allah shugabanni da ka bamu idan shiryayyu ne Allah subhanahu wataala ka shiryatar da su idan ba shiryayyu bane suna nan sun doge sai sun yi zalunci Allah ka ruguza su Allah ka nuna mana bayan su Allah ka daidaita al'amuran su ya Allah duk abin da suka nufata Allah ka dakile mu kuma Allah ka maida mu ka dora mu akan turba mai kyau bauta maka akan yadda kake so Allah subhanahu wataala ka jiyar da mu dadi a duniya ka jiyar da mu dadi a lahira ranar tashin alkiyama ka tada mu ta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين